ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم wato ana maganan wato inna allaha asdaqa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin jiya mun yi bayani sai ce zurriyatan zurriya ce wato babu hasashinta min waladi babin daga ɗan sashi minhum gare su wallahu allah sami'u alim mai ji ne kuma alimun masani wato sun hayayyafa tsakaninsu zurriyansu ɗin su esu ne su waɗannan bayin Allah iskalatul mala'i iskalat imratu imrana iskalatul iskalatul imratu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi badni muharrara fatakabbal minni innaka antas samiul alim isqalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi badni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim uskur ka tuna ya rasulullah isqalat imra'atu imrana a lokacin da matan imrana ta ce wato matan imrana ita ce hannatu eh, hannatu ita ce matan imrana binti faqus yar faqus wa kana laha uktun to ita matar imrana hannatu tana da yar uwa wacce ake kira isha binti faqus aidan mutazawwijatan bi zakariya alayhi salam tana auren annabi zakariya wa kana imran to shi wannan imranan min sadati salihina yana daga cikin shugabannin bani isra'ila salihai salihan bani isra'ila wa kana lahu takallum ala sadanati baitul migdal sannan yana da wato fada aji wato abisa ga masu yinwa wato masallacin udus hidima yana da fada aji wa ismu abihi masan sunan babansa masan to ita hannatu lamma a sannat lokacin da ta yi shekaru washtaqat lil walad sai ta yi begen samun da don ta girma sosai hatta tsufa bata samu aikuwa ba ita hannatu matan imrana to fada'atillah sai ta roƙi allah ita hannatu matan imrana sai ta roƙi allah wa hasad bin hamlin kuma sai Allah ya karbi addu'anta sai ta je tana da ciki a gani ai mace tana gane cewa ta dau ciki to ta tsufa bata samu haifuwa ba don ta fi shekara 80 bata haifu ba to amma da ta roƙi Allah kuma sai Allah ya bata haifuwa to dalili kuwa da yasa ta yi begen da annaka na yawan jalisatan fi zilli shajarati wata rana tana zaune a wata a ƙarƙashin wata itaciya ita wato hannatu matan imrana fara'at da'iran yat'amu farqahu wa yasqihi sai ta ga tsuntsu yana ciyar da ɗansa yana shayar da shi akan itacen da take zaune a ƙarƙashinsa tsuntsu ta gani ga tsuntsunan yana ciyar da ɗansa yana shayar da ɗansa to da ta ga haka fa'adifat wallahi sai tausayi ya kama ta shi kenan washta ƙallil wadda sai ta yi begen ita ma tana son ɗamin ajali ru'yati zalika ɗa'in saboda dalilin kallon tsuntsunan yadda yake wa ɗansa hidima shi kenan fata atilla sai ta roƙi allah ita hannatu an yarfi ba hawaladan ta ce allah ya azurta ta da na ita ma wa nazarat sannan kuma sai ta yi bakance ta yi alwashi an ta haba holi baitul mikdas ya dumo idan har allah ya ba ta ɗa za ta ba da ɗantan nan kyauta ga masallacin Udus ya yi wa ɗakin Allah hidima. To, ita shi ne damuwanta, alkawarin da ta yi kenan. In har Allah ya ba ta da, to fa ta yi alkawari bakance ne za ta ɗauki wannan ɗan ta ba da shi ga masallacin Udus kyauta ya dinga yi wa masallacin hidima. Shi kenan wakana ya kasance mamin rajulun min afi baitul mikdas babu wani mutum namiji daga cikin manyan mutane da suke masallacin Qudus illa walahu waladun manzurun likidmati face wannan mutum yana da ɗa wanda yayi bakancensa saboda yi wa wannan ɗakin hidima to amma ita da mijinta Imrana Allah bai ba su haifuwa ba ta ga tsuntsu ga abin da yake yi wa ɗansa sai ta yi begen da kuma ta ta roƙi Allah Allah kuma sai ya amsa mata fasta jaban lahu du'a sai Allah ya amsa addu'an ta fahamalat sai Allah ya ba ta rabo falamma ahsad bil hamli da Allah ya da ta ji lallai ba Allah ya ba ta rabo jaddadatin nazaru saniyan biƙauliha sai ta sake sabonta wannan alwashin nata ta sake sabonta shi karo na biyu ma ya Allah ba ta ji tana da ciki ba igan ta ce ya Allah a wancan tun ba ta da ciki wannan kuma yanzu ta tabbatar ma ta samu ciki Allah ya bata wannan abin da take nema ta sake jaddada wannan alkawari da ta yi da zaran dai ta haifi ɗanta to za ta ɗauke shi kawai ta mika shi ga wannan masallacin kudus ɗin ya rinka yi wa ɗakin Allah hidima saboda al'adar su bane isra'ila ne duk wani babban mutum to akwai ɗansa da yake wa wannan masallacin hidima masallacin kudus shine masallaci na uku a duniya don yanzu masallatai hudu ne wanda annabawa suka gina har yanzu suna nan a duniya na farko kaba kaga annabi ibrahim ne ya gina na biyu sai masallacin madina da masallacin uba da masallacin kudus wannan kenan idan ka je masallacin kaba kai sallah lokaci daya wani kuma sai ya je ya yi sallah a wani masallaci ba na kaba ba to lokaci ɗaya kana da lada dubu ɗari idan wani zai zo kamar wannan masallaci ya yi sallah lokaci ɗaya sai ya yi sallah sau dubu ɗari zai samu ladanka lokaci ɗaya to madina kuma in ka je ka yi lokaci ɗaya kowane lokaci ɗaya kana da lada dubu kamun mutum ya samu ladan lokacin ka ɗaya sai ya yi sallah sau dubu a wani masallaci sannan kuba kuma da manzon Allah ya zo Madina nan ya yada zango annan ya fara yin juma'a to shi kuma in ka je kai nafila raka'a biyu tana daidai da umra ladanta shi kuma masallacin Qudus idan ka je kai lokaci ɗaya kana da lada ɗari biyar sai mutum ya yi sallah lokatai ɗari biyar a wani masallaci zai samu ladan lokacin da kai ɗaya a masallacin kudus a gani waɗannan masallatai har yanzu suna duniya kuma duka annabawa ne suka gina wannan kenan to shi ne ta ce rabbi ya rabbi ya ubangiji na inni nazartu laka lallai ni nayi maka alwashi nayi alwashi an aj'ala laka lallai zan sanya maka ma fi batni abinda ke cikin ciki na ya zamanto muharraram wato yancacce kalisan keɓancacce min shawangilin duniya wanda ya keɓance kansa ya ware kansa daga barin shungullan duniya likidmati baitikan muqaddasi saboda yi wa ɗakinka mai tsarki wato hidima abinda ita wannan matan ta faɗa fataqabbal minni saboda haka ka karɓa mini ya Allah ka karɓa mini innaka antas sami'u lallai kai mai ji ne liddu'a ga addu'a al'alim wato masani bin niyati da niyan kowa manzon Allah ya ce innamal amalu bin niyat ba wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina to Allah ya san niyan kowa saboda haka tana roƙon Allah ya karba mata wannan niyan da ta yi gashi ta dade bata aifu ba ita Hannatu yar Imrana saboda haka tana roƙo Allah ya bata da in ya bata kuma ga abun da take da niyan yi to shine tace innaka sami'ud du'a sami'ul alim eh wa halaka imran shikenan sai mijinta ya rasu shine imrana shi yasa ake kiran wannan sura da suratu ali imrana eh a gani labarin wannan ne yasa aka kira suran da sura ali imrana amma a wajen laraba in ka ji an ce maka al to gidan babban mutum ne gidan babban mutum ne wato gidan babban mutum ne shi yasa zaka ji ana ce ma yanzu zaka ji an ce ma ali sa'ud saboda masarauta ce babba a gani to duk inda ka ji an ce yanzu za ka ji a ƙura'in Allah yana cewa gidan annabi ya a halal baiti wai ɗakirukum tafhira to wannan ya ku mutanen babban gida saboda duk duniya ba a samu babban gida irin gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba babban gida irinsa to duk wani babban gida ana ce masa al a gani to shine yace a wahalaka imrana sai imrana ya rasu wahiya hamilu a lokacin ma tana da ciki to wannan kenan muje falamma wa ba'adha falamma wadawatha qalat rabbi inni wada'tuha unsi wallahu وإني سميتها مريم وإني أعزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
فلما وبعدها قالت ربي إني وبعتها أنثى والله أعلم بما وبعت وليس الذكر كالأنثى wa inni sammaituha maryama wa inni uizuha bika wa zurriyataha minash shaitani rajim to ita dai ta roƙi Allah Allah kuma ya amsa mata addu'anta da ta ji tana da ciki kuma ta sake jaddada wannan niyya cewa rabbi inni nazartu laka ma fi banni muharrara to da mijinta ya ji wannan alwashin da ta yi falamaha zaujuwa sai mijinta ya kwaɓe ta ya zarge ta ala zalika akan wannan haisu adlaqat fi nazariha yayin da ta sake baki akan alwashinta don bata tarnake maganan da in namiji ne Allah ya bani ba tace duk abinda Allah ya bata kawai na masallaci ne eh inni nazartu laka ma fi banni muharrara eh ni nayi maka alwashin duk abinda ke cikin ciki na yancacce ne saboda wannan masallacin amma shin in namiji ne ko kuma a'a ta mace to nan ne yasa wannan shi yasa mijinta ya kwabeta a gani walam tuqayyidu bizakar bata tarnake maganan da in namiji ne Allah ya bata ba fabbaqiyat fi hayratin wa qarabin ila an waba'atu shikenan da mijinta ya ce mata ai ba haka ake yi ba da sai kisa cewa in namiji ne Allah ya baki to wannan zai wa masallaci hidima amma duk abin da yake cikin ki to ya idan kika haifi mace sai ta zauna cikin dimuwa ta zauna cikin dimuwa da bakin ciki har zuwa lokacin da ta haifi maryamu to falama wa ba'adha a lokacin da ta haife ta wa ra'adaha unsa sai ta ga kuma gaci mace ne ta haifa kaga ga abinda ta faɗa ga abinda mijinta ya faɗa ga abinda ta haifa ka gani kuma dama abinda ya sa mijinta ya kobe ta kenan to yaya idan mace kika haifa ya zaki gashi ta sake jaddada wannan alwashin kuma dama yufuna bin nasri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustadira ka gani kenan sai ta ga dai ga abun da ta haifa ta mace ce a ta zarar ila Allah sai ta kawo hanzarin ta zuwa ga Allah ila akiri ma ya ta zuwa karshen abun da zai zo na labari shikenan falamma wa ba'daha lokacin da ta haife ta waladatha jariyatan sai ta ga abun da ta haifan ai ya ta mace ce da kuma ganiyanta wakanar tarju kuma dama ita ma ta kasance tana fata an ya kuna gulama wannan abin da za ta haifa ya kasance ɗa namiji islam ya kun yi harriru illal gilmanu saboda ba wanda ake yanta shi ya je wa ɗakin nan hidima sai yaro namiji to gashi ba mace ta aifa qalat sai ta ce mu'tazilatan tana mai kawo hanzarinta tun daga abunda ta aifa ga abunda Allah ya bata to ya za ta yi sai ta kawo wa Allah uzuri don shi ta yi wa alwashi ta ce ya rabbi ya ubangiji na inni wa batu ha'unsa ni dai gashi na haifi ya amma na haifu amma kuma haifan da nayi haifuwan da nayi ya ta mace ce mace na amsa na haifa to wallahu a'lamu bima wa bat Allah ai shine mafi sani wato alimun bima wa bat ai Allah ya san abunda ta tun bata haife ta ba ma Allah ya san me za ta haifa sai to ita dai gashi dai eh ta haifi ta mace kuma dama Allah ya san abin da ta haifa jumlatan itirabiyatan min kalamihi ta'ala kenan wa fi qira'atin ta'i kenan to wa ba'atu a wata qira'an kenan to walaysa zakaru kal unsa kuma lallai yaro namiji allazi dalabtu wanda na nema bai zamto ba kal unsa kaman ta mace kaga ba za ka hada sha'anin masallaci da mace ba da namiji kaga ba za su zama daidai ba inda a sha'anin hidima ne don haka sai ce walaisa zakaru kal'unsa shi namijin da na nema bai zamto kamar mace ba ka gani allati wahabtu wacce wato aka bani li'annahu yaqsidu lil khidmata wa hiya la tasluhu la don shi zai tasamma wannan hidima bai da wani damuwa in da namiji ne to amma in mace ne ba za ta kyautata ba me yasa liba'fiha saboda rauninta hidiman da namiji zai yi wa masallaci mace ba za ta iya yi ba a gani wa auratuwa kuma ita mace gaba ɗayanta al'aura ne to maza ne kuma suke zuwa masallaci to kaga hidimanta da rauni ka gani wa ma ya tariha min alhaibi sai kuma abunda zai bijiro mata na kaman al'adan mata kowane wata kaga in ta yi al'ada ba za ta shiga masallaci ba dole ta fita to kaga shi yasa tace walaysa zakaru kal unsa eh namiji dai bai zamto kaman dan abun nan ya ta mace ba eh wanda na ne to shine yace wa nahawi da matara kaman yashi sai tace to wa inni samaitu maryam amma dai ni na rada mata suna ma maryam eh maryama manan maryam da lungansu wato da harshen su bilugatihim al'abidati kadimatin rabbi wato mai hidima mace ce amma mai bautar Allah mai yi wa ɗakin Allah hidima mai yi wa ubangijinta hidima shine manan maryam ai don haka suna ne mai mana to ta riga ta rada mata suna ma maryam wa inni u'izuha bika kuma ni ina nema mata tsari da kai ya Allah asinuha wa ajiruha kenan ina nema mata tsari da kai wa zurriyataha da kuma zurriyanta auladaha ƴaƴanta amma ita dai maryamu walam talid illa isa bata haifi wani ba maban da annabi isa shi kadai ta haifa ita maryamu mina shaidanin rajim daga shaidani shine iblis a rajimi jefefe almadrubu korerre fil hadis ya zo cikin hadisi ma min maulidin yuladu illa masahu shaitan hina yuladu babu wani yaro da za a haifa face shedan sai ya cafa shi eh shi yasa in yaro da zaran kaga ya fita cikin uwarsa zaka je yana kuka nye nye nye nye dinna ai shedan ne zo dan zumbure shi eh za mu hadu ai ina nan eh ka shigo kuma za mu hadu a gani to babu yaron da za a haifa face shaidan ya shafe shi hina yuladu a lokacin da aka haife shi fa yastahillu sarikan zai sauko duniya ne yana mai shara yana mai kuka a gani illa maryama wa ibnuha sai dai maryama da ɗanta Allah bai ba wa shaidan iko a kansu ba wannan kenan rawahu shaikani to wannan shine a alwashin da ta yi ita dai ta sa mata suna shi kenan babu wani abu to sai ce fata ƙabbala harabuwa fata ƙabbala harabuwa bi ƙabulin hasanin wa ambata labatan hasana wa kafala ma zakariya kullama da kana alaiya zakariya
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الميراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to ita dai maryama kaga ita hannatu ga niyanta Allah kuma ga abin da ya kaddara mata to fataqabbalaha rabbuha rabbuha ubangijinta fataqabbala sai ya karbe ta ita maryam wato kabila maryam min ummiya sai Allah ya karbi maryamu daga jatumanta mana karbanta din rabiya biha sai Allah ya yarda da ita ta zamanto kadimatan libaitul miqdas ta zamanto dai mai yi wa ɗakin Allah masallacin Udus hidima duk da cewa ita mace ne Allah ya karbe ta Eh, ma'ana ya yadda da ita kenan sannan wa kallasa sai ya tsarkake ta minar danasil atfal wal nisa daga irin dottin yara da mata din nan don annabi isa kawai ita mata haifa ita na na maryamu to shine fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasani da karba mai kyau Mhm. karban kuma mai kyau wa ammada sai ya girmar da ita wato ya yabantar da ita na batan hasana wato irin yabantarwa mai kyau e, girmanta din ma sai zama daban da na mutane an sha'aha bi kalbi hulukin hasani sai ta ya girmar da ita ita dai maryamu ta girma da halaye kyawawa irin duk wadda mutum yake bukata na halin mai kyau saboda haka yawancin ma abinda zai sa mutane aljanna kyakkyawan hali ana shiga aljanna da ayyuka sai an auna a sikeli ko to amma fa mafi yawan abinda mutane suke shiga aljanna da shine shine ka zama mai kyawun hali ka zama nagari na kowa amma kar ka zama mugu don mugu sai mai shi ka gani halinka yana da kyau kowa yana sha'awan halinka kana da saukin kai kana tare da kowa ka gani kowa kuma kana bashi matsayinsa da Allah ya bashi to haka ita maryamu ta girma fakanat tamutu fil yaumi sai ta kasance ita maryamu tana girma a cikin ini daya kama yambutul mauludu fil ami kamar yadda yaro yake girma a shekara a wuni daya ita girmanta na girmanka sai ka yi shekara ne kai a gani wa a tadbiha umuha shikenan a take tunda Allah ya yarda sai ya girmar da ita a cikin lokaci tumin da aka ce girman da yake a wuni ɗaya sai ka yi shekara kai za ka girma ka ya ki ya abun nan haɗe a ga atake zai girma da yarinya ta girma sai uwarta ta zo da ita li a habari sadanatu baitul muqaddasi ta ɗauke ta ta kawo ta wajen malaman da suke yi wa ɗakin Allah masallacin Udus hidima faƙalar sai ta ce dunakum hazihin nazira a gani ku riƙi wannan wato wacce aka yi wa alwashi a gani wata nafa su fiha sai suka yi tagogor maya game da wa zai rinka kula da maryam su wa'annan malamai li'anna bintu imamihim saboda ita maryama yar hannatu yar imrana imrana kuma shugabansu ne to kowa yana kwaɗayin a ce shi zai kula da ita don haka sai da suka yi gwagwarmaya ƙarshenta sai da aka yi kuri'a faƙala zakariya sai annabi zakariya a ya ce ana a haƙo biha ni na fi cancanta da ita li'anna khalataha indi saboda ya fendonta tana gidana a gani akwai isha ya fendon maryamu din ne ganwar hannatu ne matan imrana don haka ya ce tun da ya fendonta tana gidana ita maryamu ni ne na fi cancanta da in riƙe ta in kula da ita faƙalu zai zuba ce la hatta na tariya ina ba za mu yadda ba ka gani ba za mu taba yadda ba ai in dai ai kuriya ne ma ba wanda ya fi cancanta ai sai dai jatumanta ai ko eh ita ne matafi dacewa amma ba a yi ma magananta ba ma saboda mai yar shugabansu ne don haka kowa yana so a ce shi ya rike ta yake kula da ita a wannan masallacin da za ta yi hidima kenan shi kuma yana gani ga yafen don ta in tana gidansa shi kenan tana wajen uwarta amma sai suka ce lahata na tari'a sai mun yi kuriya kuriya ne kawai za ta yi aiki amma ƙuri'unsu ba irin ƙuri'unmu na yanzu ba eh don tun daɗin ma ana yin ƙuri'an ai ba zaɓe ba ne? to shi kenan amma zaɓensu na da ba irin zaɓenmu na yanzu ba ne yauwa faɗaɗaɓo wa humtis ata wa ishiruna ila nahari urdun sai suka ɗunguma gaba ɗaya malaman bane isra'ila din masu yi wa ɗakin wato masallacin baitul migdasi wato hidima kenan wajen mutum 29 sai suka ɗunguma suka tafi zuwa kogin jordan shine wanda yanzu zaka ji ana cewa west bank west bank ka gani yammacin kogin jordan yanzu haka kogin tana nan ka gani ka duba shekarun fa ka gani nabi isa ma ya fi shekara dubu biyu to amma har yanzu wannan kogin ina nan eh yake nan shi ne ake ce larabar suka ce biffatin garbiya biffatin garbiya ka gani shi ne tekun urdun ɗin shi ne jordan kenan wa alku aklaman sai suka jefa wato alƙalumansu su waɗannan malamai da suka je kogin urdun ala anna man sabata qalamuhu fil mai akan cewa duk wanda alƙalaminsa ya tabbata cikin ruwa idan ya tabbata wa sa'ida sannan kuma ya sake tashi daga cikin ruwan ya zo ya tsaya akan ruwa fa huwa aula biya to shi ya fi cancanta da ita shine kuriya kuma kowa ya san abun nan nasa alƙalaminsa fasabata kalamu zakariya sai alkalamin zakariya mijin ya ta din dai da aka ce a'a ba za a bar shi ba sai dai a yi ƙuriya sai allah ya bashi sa a shi ya ci zabe a gani fa a kaza sai ya ɗauke ta wa bana da an gurfatan fil masjidi bisalami kenan sai ya gina mata wani ɗan ɗaki haka nan a masallacin amma ba a hawa sai da tsani kamun ka hau ka je ka shiga inda take sai da tsani don tana zaune a cikin ɗakin nan da ya gina mata a masallacin tana bautawa Allah ita maryam la ya tsadu ilai an gaida sannan babu wanda ya isa ya hau ya je ya same ta sai dai wannan mijin baban taɗi shi kaɗai yake zuwa yana kula da ita ya leƙa in tana da damuwa shi kenan ya yi mata hidima wa kana ya tiya bi akliha to amma shi annabi zakariya ya ɗau nauyinta yana zuwa mata da abincinta wa shurbiya da kuma kayan shaye-shayenta yana zuwa da abinci da kayan sha wa duniya da manta to duk sanda ya zo wato duk sanda ya kawo mata abinci da ruwan sha da mai da mai duk dai abin da take bukata fayajidu inda ha fakiyatar saifi fi shita'i wa fakiyatar shita'i fi saifi duk sanda ya zo wajenta gashi ya kawo mata abinci ka gani yanzu ka kawo mutum abinci ba dole ka kawo masa da ruwa ba eh to idan ya kawo mata abinci sai ya samu kayan marmari na bazara a cikin kunturu eh kayan marmari irin wanda ba a samu a cikin hunturu shine yanzu za ta samu ko kuma wanda ake samu a cikin hunturu ba a samu a bazara ka gani har yanzu akwai abubuwan da suke yankewa in ba birni babba ne kaje ba to mu a nan yana yankewa saboda inda muke ba babban gari ba ne ka gani to amma shi duk sanda ya je abincin bazara zai samu a wajenta lokacin hunturu abincin hunturu kuma zai samu a wajenta a lokacin bazara kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa kaffalaha zakariya'a zakariya'a ai shine yayi renunta shine ya kula da ita ban maha ilaihi ya tattaro ta zuwa gare shi wa fi qira'atin bitashdidi wa kaffalaha wa nasaba zakariya mamdudan to ana cewa zakariya ko zakariya a to sai ce kullama da kala alaiha zakariya amma ko da yaushe annabi zakariya a ya shiga gare ta da kala alaiha zakariya almihiraba ko yaushe annabi zakariya ya shiga gare ta wajen wannan ɗakin da ya gina mata shine alburfata wahiya ashraful majalis shine mafi darajan wajen zama shine mihrab din nan waje da inda haris kan sai ya samu abincin hunturu a cikin bazara ko kuma ya samu abincin bazara a cikin hunturu sai ya samu ga abinci a gani sai ya gaji ya yi tambaya ƙwala sai ya ce ya maryamu ya ke maryamu anna laki haza min aina laki haza daga ina kike samun wannan abincin da ba a samu yanzu haka abun mamaki ne abun da babu yanzu to ita gashi ana kawo za ka zo ka samu a gaban da kuma shi ma abincin yake kawo mata amma kamun ya zo ma sai ya tawar daga abincin da za ta cikan jirgin kuma babu irin sama yanzu kalar sai ta ce wahiyar sagiratun a lokacin ma tana nan yar karama fahiyar min jumlati man ta kallama filmar saboda ita na na maryamu tana cikin jumlan mutanen da suka yi magana tun a tsumman goyonsu tana karama sai ta ce huwa min indillah da ya tambaye ta an ne laki haza ka gani kalat huwa min indila zai ce ai daga wajen Allah ne amma ba jar karama haka a daga Allah ne ya atini bihi min aljanna daga aljanna Allah ke kawo mini abinci kaga bayin Allah kenan mace ne amma gashi ita abincinta daga aljanna Allah ke turowa a duniya a gani inna Allah lallai Allah yarzuqu man yasha'u yana azurta wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba rizqan wasi'a arziki kuma mai yalwa bila tabiatin ba tare da kuma an bi da audito ba eh ba zancen audito zai yi bincike eh a gani falaysa yada'u rizqa li haqqi li haqqi ibadi ba wai Allah ya ba mutane arziki wai haƙƙin bayansa bane wai dole sai ya basu a ba dole bana kuma ba zancen wayewa ciki ko kirkinka ko iya ibadanka duka ba shi bane ai Allah yana ba wa kafiri Allah yana ba mutumin banza amma zai ga mutumin kirki yana ta wahala faɗi tashi faɗi tashi ka gani ga mutumin banza yana kwanciya da miliyon dubu a ƙarƙashin filonsa kai kuma na Allah ne ka kwana salati ka kwana karatun alƙur'ani ka kwana nafila shike nan da safe na sayan ƙosai ya gagara kaga shanin Allah kenan eh ba ruwan Allah eh amma ba gashi ne kai ne mai bautawa Allah eh amma gashi nan kai baka da ƙosisi to amma ga wani nan ba ruwansa da Allah ma amma yana maganin miliyon dubu a ƙarƙashin filonsa ka gane to shine Allah yana azurta bayansa ta yadda ya ga dama bal huwa min mahabbi fadli a falalansa ne wa judi da kyautansa eh wanda ya ga dama zai bawa eh ba wai sai kana da kirki ba kome rashin kunyanka in ya ga dama sai tula ma abun din ka gani haka ya ga dama kuma ba mai tambayarsa ba wanda zai ce bari mu bincike Allah nan me yasa ya bawa wannan ya hana wannan ba wanda ya isa wallahi a gani la tabi'ata kenan bila tabi'ati to hunalika da zakariya هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
to yadda tarihin ita nana maryamu ya kasance kenan to anan ne hunalika da zakariya a rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a to anan ne hunalika a can ne ai lamma ra'a zakariya azali lokacin da annabi zakariya ya ga wannan abun mamaki gashi fa mace ce waliyar Allah ce ba annabiya bace amma Allah yana turo mata abincinta daga aljanna kamun mijin ya fendonta ya zo mata da abinci Allah ya kawo mata abinci daga gidan aljanna ba ke kawo mata ita abincin aljanna take ci a duniya tana duniya to da zakariya ya ga wannan abun mamaki ne wa alima sai ya tabbatar sai ya farka واستحضر عند المشاهدة تلك الخوارق للعادة على حد yaga dai irin wannan baiwa da Allah ya mata gashi nan yana gani kuru-kuru ga abincin gidan aljanna eh ba za ta gaya ma ba amma in ka tambaya za ta sai maka ka gani huwa min indillahi eh daga wajen Allah ne ya tini bi min aljanna Allah yana kawo mini shi wannan abincin daga aljanna to a can ne zakariya da ya tabbatar annal qadiru ala idyani bi shay'i lallai wanda yake da iko a bisa kawo wani abu fin gairi hinihi ba a cikin lokacinsa ba yanzu kamar abincin hunturu eh aka kawo mata a cikin bazara a garin duk babu amma ita gashi a wajenta ka gani ko kuma abincin bazaran shine ake kawo mata a cikin hunturu duk gari kuma babu sai a wurinta ake gani to da ya duba ya ga lallai babu wanda zai iya yin wannan sai Allah to qadiru alal idyani bil waladi komai girmansa komai shekarunsa Allah zai iya bashi da alal kibir alal kibari akan girmansa da shi da matansa ma duka aka ce lokacin da yayi addu'a shekarunsa tamanin. a duniya mm -hmm. ita kuma shekaranta hamsin da takwas mm -hmm. a gani to wannan kenan to wakana ahalu baitihi in karabu to dama mutanen gidansa ma sun kare mm -hmm. e, danginsa gaba ɗaya sun kare shi kuma bai aiku ba to anan ne da a zakariya a rabbahu zakariya da a rabbahu sai ya roƙi ubangijinsa lamma da kalal mihraba li salat da ya shiga masallaci saboda yin sallah fi jawfil layli cikin tsakiyar dare dama in kana son ka roki Allah ka bari sai kafa ya yanke hankalinka ya dawo jikinka kafa ya yanke sai ka tashi ka gana da ubangijinka don ba wanda zaka tuna a lokacin sai shi eh inna nashi'atal layli ashaddu wat'an ai haka Allah ya fada wa aqwamu kuma qilan saboda haka in za ka yi roƙon Allah kana son Allah ya amsa maka ka bari sai kafa ya ɗauke kowa yana cikin bacci shirin to sai ka tashi abinka ka yi alwalanka ka je ka yi nafilfilinka ka yi salatin annabi ka yi istighfari ka yi hailala ka ɗaga hannu duk abin da ka roƙi Allah wallahi Allah zai amsa wannan kenan Kala rabbi sai ce ya ubangiji na habli min ladunka zurriyatan tayyibatan habli ka bani kyauta min ladunka daga gare ka min indika daga wurinka zurriyatan tayyibatan wato zurriya tayyiba wato walada saliya da nagari eh don haka in zaka roki Allah kana son aikuwa bai baka ba karka ce Allah ya baka da koya yake ya zama fir'auna kenan ai uban fir'auna haka yayi eh mus'ab ba eh bai samu aifuwa ba ya dade sai ya roƙi Allah Allah ya bashi da kowane iri sai Allah ya bashi ginshikan jahannama don haka karka dami kanka da yawan ƴaƴa ka roƙi Allah ɗa na gari Ehe. don ka ya yi wuma ka roƙi Allah ya baka ƴaƴan din ma da za su halaka ka da bakin ciki ko ma idan kai wani abu su yi maka duka ma ka gani duka ana samu ko kuma ka- wani su turo wani ma ya zo ya kashe ka kuma ƴaƴanka ne ka gani to ka in za ka roƙi Allah ka roƙe shi ɗa to ka roƙi ɗa na gari ba wai kawai duk abun da lauje ya yanko ciyawa ba to in ya yanko maciji fa ka gani to abun da uban fir'auna yake nan sai ya aifi ginshiƙan jahannama eh ya zo har ma ya kai ga a duniya yana cewa ana rabbukumul a'la ka gani yace shine ubangiji mafi girma kuma shi ma fada ubangijinsa kuma ubangijin nasa yana kallonsa a gani fa akaza hullahu nakalal akhirata wal ula ka gani saboda wannan kalman da ya fada ka gani to don haka idan mutum zai roƙi Allah ya roƙi Allah alkhairi in alhairi ne Allah ya sa in samu in ba alhairi bane kuma Allah ka sanja mini da abin da ya fi shi alhairi to shine daidai amma kai Allah ya baka komai kawai koyaya yake ai wannan masifa ne Allah ya kiyaye mu to shi kenan sai ya ce qala rabbi habli min ladunka min indika kenan daga wurinka zurriyatan tayyibatan wato ɗa tsarkakekke kuma salihi na gari innaka sami'un saboda kai mai ji ne kuma mujibu du'a'i mai amsa addu'a to da ya roƙi Allah haka fanadatul mala'ikatu
فنادته الملائكة وهو قائما يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من ونبيا- ونبيا من الصالحين. sadaqallahu alazim shikenan fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin shikenan amma fa mu sani ba ya roƙi Allah ba ba Allah ya amsa addu'an ba sai da aka yi shekara arba'in. amma kai yanzu aka dafa laulau nyama laulau Eh, a dafa yanzu ya nuna yanzu a ci Eh, ai kai kan addu'a ne naka ko amma amsawa fa kai kake amsawa ne to tunda Allah ne sai sanda ya ga dama ai ka gani Eh, in Allah ya ga dama yanzu kana addu'a sai ga bukatan ka ta biya wani kuma sai a yi maka jinkiri wani lokaci kuma ma zunubanka suna fada da wannan addu'an naka ka gani dama wani abu ne na masifa zai same ka albarkacin roƙon Allah da aka yi sai Allah ya kare ka daga wannan masifa ba za ka ga komai ba cikin abun da ka roƙa to haka in malam ne ma ka ba a malam ya kwanta kawai yana baccinsa eh ai haka ake fada ka gani Eh, kai baka san sirrin da ke ciki ba No.
annabi musa ma da ya roƙi allah ya halaka fir'auna shekara arba'in aka yi ka gani shekara arba'in aka yi bayan roƙon allah kamun allah ya halaka fir'auna to kaga annabi zakariya ma ba da mu bi arba'ina sanatan min da'awatihi ne shine ce fanadatul mala'ikatu sai mala'ika jibrilu ya kira shi amma an ce mala'ikatu a nan jam'i ne yayi na mala'iku ko to saboda girmama jibrilu din ne don shine komandan mala'iku duk mala'ikun da Allah ya halitta shine komandan su kamar yadda rundunan sojoji ta Najeriya tana da babban komandan ta ko ba suna da shugaban su ba to haka shi kuma jibrilu shine shugaban duk wani mala- mala'ika wanda Allah ya halitta ko kuma wanda Allah zai halitta to shi yasa ake kiransa da suna na jam'i to shine yace fanadatul malaikatu sai malaika jibrilu ya kira shi shi annabi zakariya mhm sai yace wa huwa qa'imun alhali ina tsaye yusalli fil mihrab yana yin sallah a cikin masallaci ai al masjid kenan sai ji malaika jibrilu ya kira shi wa huwa qa'imun kenan yusalli fil mihrab anna allah ai bi anna allah ne cewa lallai allah yubashshiruka yana yi maka albishir bi yahaya da yaro wadda ake cewa haya kamun ma ya haife shi ma kamun ai cikinsa ma an sa masa suna shine ya haya sannan kuma musaddiƙan sannan shi annabi yahaya yana mai ba da gaskiya bi kalimatin minallahi da wata kalma daga wajen Allah ka'inatan minallahi tun kamun ya zo ba Allah ya riga ya gaya wa annabi yahayan wannan dan naka sunansa yahaya sannan kuma ya ba da gaskiya da wato kalma ta kalman kuma daga Allah ne shine ai bi isa ya yadda da annabi isa kaga ya'yan yafen donni ne akwai wani bawa na da zai zo sunansa isa to shi ɗannan naka ya haya ya ba da gaskiya da wannan kalma daga Allah saboda mai aka ce bi kalimatin min Allah annahu ruhul lahi saboda annabi isa ruhin lahi ne ai wasu miya kalimatan an ambace shi kalimatan din nan kuma li'annahu khuliqa bi kalimati kun saboda Allah ya halice shi da da kalman nan na kun fayakunu a gani shi yasa aka ce masa bi kalimatin min Allah eh to saboda haka an sa masa suna ya haya shine wanda aka bawa annabci yana yaro shi annabi ya haya shekararsa uku shi annabi ne tun yana da shekara uku shi annabi ne wa atainahu al-hukma sabiya haka Allah ya ce mun bashi annabci yana karamin yaro yaro karami to in ka duba tafsirin shekaransa uku amma sai Allah ya bashi hankalin dan shekara 40 amma fa shekaransa uku amma hankalinsa na mai shekara 40 ne don ba a bawa mutum annabci sai in ya kai shekara 40 saboda yanzu haka idan mutum bai kai shekara arba'in ba idan da zirkici zai same ku za ga yana naɗe wando za ku daku kawai don har yanzu yana cikin rawan kai yaro ne amma ran da mutum ya kai shekara arba'in kaga bai daina irin wannan ba to ka fita harkarsa ka guje shi don kai wasa ma zai kashe ka in ka taba shi ba zai maka komai ba in ya kai shekara arba'in don hankali ya zo masa a gani to amma in dai ya gaza wannan shekaru to har yanzu yaro ne ba abinda ba zai yi ba to wannan kenan to shine yace bi kalimatin min Allah wa sayyidan kuma shi wannan Yahaya din shugaba ne matbu'an wanda ake koyi da shi ai ma yuktada bihi wanda ake koyi da shi kila inna adan nubuwata min hini wilad a wata riwaya ma an bashi annabci tun lokacin da aka haife shi da annabcinsa aka haife shi annabi ne kuma annabcin nan ba wai neman sa ake yi ba ba eh ba ibadan da zaka yi ka nemi annabci a baka annabci dama su halitta ne tun fil azal su annabawa ne haka Allah ya halicce su don haka ba a ba a neman sa a'a yau akwai wani ibadan da za ka yi idan kai ka gama za ka zama annabi a'a ai da wanda za su zama annabawan suna dewa ka gani amma su dama halitta ne na Allah tun fil azal ya riga ya shirya su su annan annabawa da manzanni ba wani aikin kuma da kai za ka yi wai ka samu annabci ko ka samu manzanci a wannan na Allah ne don shi yake halittan bayansa da abinsu to shi yasa ya ce wa sayidan shi abun koyi ne sai ya ce wa hasuran kuma wanda Allah ya tsare shi ne manu'an minan nisa'i tun yana yaro ma shi Allah ya tsare shi ba ruwansa da mata shi annabi ya haya shi ne hasura ehe wa nabiyan kuma annabi ne min salihina daga cikin salihan bayi ehe ruwiya annahu lam ya'mal kadiyatan an ruwaito aka ce bai taba aikata kuskure ba tunda Allah ya halicce shi shi annabi hawa eh ba wanda baya yin kuskure ko manzon Allah yana cewa kullu bani adama qaddaun eh haka manzon Allah ma ma asa qaddu rabbahu bai taba saba ubangijinsa ba ko da dai ka gani haka annabi yayi aka ce su ne za su je lahira ba su yi wa Allah laifi ba ko da kaman kwayan zarra manzon Allah da annabi ya haya ka gani don yana yaron din sai yara suna wasa sai suka kira shi kai ya haya zo mu yi wasa ya ce ba don haka Allah ya halicce ni ba ba gani shi ne ya ce annahu lam ya amal qadiyatan wa lam yuhimma biya bai taba ma niyya ko himmatuwa da aikata ma laifi ba amma ba kullu bani adama kadda'u eh duk wani dan adam yana da laifi sai ce wa kairul qadda'ina at-tawwabin wa ya fi alkhairi cikin masu kuskure masu yawan tuba don haka ga sabulu na murai yawaita istighfari salatin annabi da zikiri da sauransu alhamdulillah anan zamu dakata sai kuma gobe in Allah ya nuna mana abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya fe mana ko kuma muka yi tuntuɓin harshe Allah ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu Allah kyauta makoncinsu barkan annabi da alqur'ani alhamdulillah ban fahimci wannan ba ana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gani ai a cikin tawassulin ai sunan annabin zaka kira ko ba haka ba magana ya kare ai kace annabi kan magana ya kare kuma duk wanda zai yi roƙon Allah in ka fara da salatin annabi ka kare da salatin annabi to Allah ya karbi abin da ke tsakani magana ya kare ai eh da annabin kenan in kana son ko menene na alheri ma da annabin za a baka in ba don shi ba ma damuwa ba ma na
ni ne aka bani da jiya to sai na aje ba tare da na san adadin kuɗi ba kuma ba na sanin nawa ake kawowa sai an karba sai a ce kuɗin ya bata ba a faɗa ne sai dai ana fada a waje da na ji ana fada sai na ji Allah ya isa ina neman shawara shawara kai ne kake da laifi kai ne kake da laifi ai kudi dan irge ne ko ba haka ba idan mutum ya kawo maka ajiya in kana da gaskiya sai ka ce masa ya irga kudin ka gani kuma kar a irga kudin nan baka nan ko kuma mai kudi baya nan ko ba haka ba ku irga kudi a rubuta a sa hannu gashi kaza ne ko bayan ranka ne kaza ne ai kai gaskiya in kai haka amma kawo maka kudi ba a irga ba ka karba yaya za a karba a ce bai bata ba ya bata mana kuma laifinka ne ko ni ma zan gaya maka haka illa iyaka ka gani saboda haka kudi dan irge ne ko ba haka ba in kana son gaskiya kuma duk wanda ya kawo ka irga ko ba haka ba ya irga abunsa da kansa ka gani sannan a rubuta ka gani don ba kai kake rike da ranka ba eh watakila ma ka karbi kudin da safe da yamma a ce babu rai duka ba abin da ba zai iya faruwa ba saboda me saboda mudin nan rayukan mu ba hannunmu suke ba ka gani to saboda haka in an kawo maka ka irga ko ba haka ba irga a rubuta a sa suna na wane ne ko bayan raina ko ba haka ba mai magana ya gare amma ka yi abu kila ma kana tabawa a gani in ba haka ba mai yasa ba za ka yi shiru kake yin shiru a gani to ni kam shine shawara ba idan mutum ya kawo maka kuɗi ka irga a irga gashi yana ji yana gani kaza ne kuma a rubuta ka gani a hada da ma wannan kuɗin din rubutun din shikenan ka gani ko kana nan ko baka nan da kayan wane ne magana ya kare ka gani shine abun yi
Allah sa da alheri shi kenan eh shi to alhamdulillah a mun gode wa Allah
ana da wani da ya sa da alheri abin da muka karanta daidai ana ya ba